أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشيخ اذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتينا بالزبر آه سؤال وجواب على كتاب الأخضر زام تاج فصل في نواقض الوضوء fasali a game da abubuwan da suke warware alwala kamar yadda muka faɗa a baya wato ahdasun da da habas hadasun wa habasun to zai gara maka yi maka bayanin su dalla dalla a yanzu na bismillah
faslun fi nawaqidil wudu'i fasali a game da abubuwan da suke warware alwala su'al kam aqsamu nawaqidil wudu'i جواب نواقض الوضوء أحداث وأسباب سؤال كما أقسام نواقض الوضوء nawa ne rabe-raben abubuwan da suke warwar alula haddace wannan a ringa kiyaye su jawab nawaqid al-wudu'i abubuwan da suke warwar alula ahdasun wa asbabun hadasi ne hadasi suka ne ko a ce kari kari ake jago hadasi ne da kuma asbabul ahdasi sababin da ke janyo hadasi hadasin shi ne na jisar da tafsa a cikin ka wanda mutum ɗaya daga takwas ɗazan an gane hadasin kuma abin da shi kuma ba shi ba ne sanadi'a shi ya zama sanadiyar fitar hadasi kamar mutum ya yi maye ai maye zai iya janyo sanadiyar fitan tusa amma mayen nan ba shi ba ne a hadasin amma shi ne mai sila shi ya kira mashi asbabun abin da ke janyo sanadiyyan fitan hadasi an gane? na'am bismillah سؤال ما هي الأحداث وعددها الجواب والأحداث خمسة البول والغائط والريح والمزي والودي
سؤال ما هي الأحداث وعددها menene hadasi kuma me adadinta sai ya faɗa maka adadin hadasi bai faɗa maka hadasi ba sai ya ce والحدث هو كل ما يخرج من القبل والدبر hadasi shine duk abin da ke fita daga gaba ko baya kalbauli ka gani na ga haka ce haka kamar zai fita ko saboda a tambayi ya ce me ya hadasi ko me adadin ta kaga ana jira ya faɗi me hadasi kuma ana jira ya faɗi adadin ta to ko sai ya ce hadasi biyar ne to kaga ai kamar bai yi bayanin hadasi ba kyanta dai ya ce fal hadasu huwa kullu ma yakhruju min al qubli aw al duburi kal bawli wal ghaib wal rihi wal mazi wal wadi hadasi shine duk abin da ke fita daga gaba ko baya daga cikin abubuwa biyar nan kamar albaulu fitsari walghaidu da baya warriyu da tusa walmaziyu da mazi walwadiyu da wadiyi baulu shine wanda ka sani ghaidu wanda ka sani riyu tusa mazi kuma zai maka bayanin sa alwadiyu kuma bai maka bayanin sa ba wanda alwadiyu shine abinda wani ruwa ne wanda zaka ga yana fita daga al'aura bayan fitsari na baliki an gane?
su'al wa ma hiya al'asbabu adaduha jawab na'am bismillah والأسباب سبعة النوم الثقيل والإظماء والسكر والجنون والقبلة ولمز المرأة ولمس المرأة قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع
سؤال ما وما هي الأسباب وعددها منين أسباب الأحداث وعددها كما مي عدد انت شما نم بيت عليه با أنغاني كنت يتي والأسباب هي ما يكون بها الحدث أنغاني sababi shine abin da hadasi ke kasancewa saboda shi abin da ake hadisi kan cewa saboda kasancewansa huwa ma ya kunu bihal hadasu shi sai shi ne abin da hadisi ya kasancewa da fitarsa sai ya ce kan naumi saƙili kamar bacci mai nauyi an gane wal igma usuma ko farfadiya ce za ka yi cewa wasu kuru da maye wal jununu da hauka wal kublatu da sumbanta wa lamsul mar'a da shafan mace in kafadar lazzata idan ya nufi jin daɗi an waje da hakuku ya ji daɗin amma ba tare da ya nufa ba idan ya nufa jin daɗin ko bai ji ba ka gani ko kuma ya nufa jin daɗin ko kuma ya ji daɗin ko bai nufa ba an gani ta a masu zakar da shafan al'aura ibadin likafi da cikin tafin hannu a ibadin asabi ko kuma da cikin tafin yatsu an gani na'am سؤال ما حكمه إن شك في حدث جواب من شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موصوصا فلا شيء عليه سؤال ما حكمه إن شك في حدث me hukuncin sai idan yi hukunto game da hadasi shin na yi tusa ko ban yi ba yana hukuntu ko wani abu ya fita a jikina lokacin da na kalli kaza ko bai fita ba ومن شك في حدث wanda ya kwanto game da hadasi wajaba alayhi alwudu wa alula ya wajaba akan shi illa an yakuna muwaswisan sai dai idan ya kasance mai cutar waswasi shi komai yana waswasi akai to dan fala shi alayhi tunda ya zama mara lafiya babu komai a kansa an gane to سؤال هل يجب عليه غسل الذكر كله من المزي جواب يجب عليه غسل الذكر كله من المزي ولا يغسل الأنثيين
سؤال هل يجب عليه غسل الذكر كله من المزي شيء شيء هل غسل الذكر كله من المزي شن وانكي الأورا سبا كده يجب عليه يا وجب أجريش من المزي لغفتر مزي أنقاني
جواب ويجب عليه غسل الذكر كله من المزي ولا يغسل الأنثيين جواب سيكتي غسل الذكر كله وانكي الأورى السبع كده يجب عليه يا وجب أجريش من المزي لغفتر مزي كريتيا iya kan zan wanke saboda ai shi mazin bai wuce kan ba kuma bai ƙetare shi ba a za ka wanke tun daga farko ne zuwa ƙarshe amma wala ya su lulun sayin ba zai wanke 'ya'yan al'auransa ba na'am su'al ma hiya sifatul mazi jawab wal mazi huwa al ma'ul kharij inda shawatti sughra bi tafakkurin aw nazarin aw ghairihi
su'al ma hiya sifatul mazi menene sifar mazi ana cewa mazi ana cewa maziyi da tashdi an gane jawab wal mazi mazi huwa al ma'ul kharij shi wani ruwa ne mai fita inda shahawatu sughra yayin kankanwar sha'awa wato duk sha'awar da mani yauta bana kiran shi sughra bi tafakkurin ta hanyar tunani aw nazarin ko kallo aw ghairihi ko wani kallo wato shafa kenan an gane ko wani kallo da tunani wato shafife ne yake na'am faslon fi bayani ma ya hillu li ghairi mutawaddi fi bayani ma la ma la ya hillu li ghairi mutawaddi faslon wannan fasali ne fi bayani wanda ya zo cikin bayanin ma la ya hillu abinda bai halasta ba li ghairi mutawaddi ga wanda baya da alwala an gane zai karfafa maka wasu abubuwa ne wanda fasalinsa baka wanda ba shi da alula na'am su'al ma hiya al-ashya'u allati la tatuz li ghayri al-mutawaddi jawab لا إلا لغير المتودئ صلاة ولا طواف ولا مسك نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونهوه إلا الجزء من المتعلم فيه
سؤال ما هي الأشياء التي لا تجوز لغير المتوضئ menene abubuwan da bata halasta ba ba ta halasta ga wanda ba shi da alwala an gane jawab la ya hillu li ghairi mutawaddi salatu sai ka ce la ya hillu salatun sallah ba ta halasta wala tawafun ko dawafi wala masu nuskhatil qur'anil azim ko shafar rubutaccen alqur'ani mai girma li ghayril mutawaddi ga wanda ba shi da alula sallah dawafi shafan alqur'ani cikakke biyalansa ba ga wanda ba shi da alula wala jildiya ko fatar rubutaccen alkur'ani la biyadihi wala bi'audi ba da hannunsa ba kuma ba da tsinke ba duka biyalansa ba to ka ce ba da hannunsa ba kuma ba da ice ba wanawi da makamancinsa illal juz'a min hal muta'allama fihi sai dai wani juz'i daga cikin wannan alkur'ani juz'in da ake koyo daga cikinsa karka ce mutu allimi saboda ina yawan jin fasaha akhbari suna cewa illal juz'a sai dai wani juz'i mina daga ciki almuta'allima fi ga mai neman karatu a ciki a'a almuta'allama na ajin juz'i ne illal juz'a sai juz'i sai ya sifanta maka wani juz'i sai ce almuta'allama Allah bi fathil lam saboda ismul maf'ul wanda ake koya wanda juz'i juz'in da ake koya biki daga cikin sa kamar almadi yana dan sautu ai ga zai dan dauka fallaye uku haka ita tasawa ko ba gaba to wannan wani yanki ne nisfi ne ko sudusi ne ko rubu'i ne ko sumuni ne kaga wani yanki na alqur'ani wanda ake koyo daga cikin sa wannan babu laifi amma qur'ani rubutacce cikakke bai halasta ba an gane na'am وعلى هل يهل مصل القرآن العظيم على غير وضوء جواب ولا يهل مس لوي القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه يصححه
سؤال هل يحل مس لوح القرآن العظيم على غير وضوء شن مس لوح القرآن العظيم شافن اللود أكربوت القرآن من جرمة يحل ينا هلستا على غير وضوء باتارد الولابة أنغني جواب ولا يحل مس لوح القرآن العظيم اللن القرآن من جرمه la ya shafan allon alkur'ani mai girma la ya hillu baya halatta ala ghair lurui ba tare da alwala ba illa li muta'allimin fihi sai dai ga mai neman ilimi a cikin wannan allon au muallimin ko ga malami yusahihu da ke gyarawa wurin darasu an gani na'am آه سؤال ما حكم الصبي في مس القرآن جواب الصبي في مس القرآن كالكبير والاسم على مناوله له
سؤال ما حكم الصبي في مس القرآن من يكون شكرمن يارو cikin shafan alqur'ani جواب والصبي في مس القرآن كالكبير karamin yaro wurin shafan alqur'ani kamar babba ne ana kiyaye tsarki wal ismu amma zunubi idan karamin yaro ya dauka alamu na hila yana ga wanda ya bashi alqur'ani na'am su'al hal yakfuru man salla bi ghairi wudu'in amidan جاب من صلى بغير وضوء آمدا فهو كافر والعياذ بالله
سؤال هل يكفر من صلى بغير وضوء آمدا hal shin man salla bi ghairi wudu'in amilin wanda ya salla ba tare da alwalla ba kuma da gangan ya kuru yakan zama kafiri mutum da gangan ba alwala amma ya je kabbara ya salla wannan irin mutum ne jawab wa man salla bi ghairi wudu'in amilin wanda ya salla ba tare da da gangan fa huwa kafirun shi kafiri ne murtaddi ne wanda ya yarda me yasa muka ce ayar da saboda ya kare ta ayar alwala ko ya kare ta ayar alwala idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum domin ko ya ba ya kare ta ta ba aida zai kare ta aya ɗaya ta alqur'ani ko raddin kafirci wal iyadu billah muna neman tsari matukar tsari zuwa ga Allah na'am
فصل في بيان موجبات الغسل
faslun fi bayanin mujibatil husli fasali kenan a cikin bayanin abubuwan da suke wajabta wanka
سؤال ما الأشياء التي يجب منها الغسل جواب يجب الغسل من ثلاثة أشياء الجنابة والحيض والنفاس
سؤال الأشياء التي يجب منها الغسل menene abubuwan da wanka suke wajaba da fitansu ko daga su jawab yajibu al-ghusl min thalathati ashiya'a wanka yana wajaba daga abubuwa kwara uku aljanabatu janaba wal haidu da yankewan jinin haida wan nifasu da yankewan jinin haihuwa akwai wasu ma wanda bai kawo su ba ko na an yi sabani a cikin su ne akwai musuluncin kafiri an gani da musuluncin kafiri shi mana sa wanka ko da kuma mutuwan mamaci na
سؤال كما أقسام الجنابة su'al kama aqsamul janabati nawa ne rabe-raben janaba جواب فالجنابة جس- جسمان أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره والثاني مغيب مغيب الهشفة في الفرج
jawab aljana- faljanabatu qismani janaba ya rabu gida biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin kaso din khurujul mani shine fitan mani bi lazzatin fitar da yake banci jin daɗi mu'tadatin kuma na al'ada ba irin fita wanda ya saba wa al'ada ba an gane fi naumin wannan fitan maniyin a cikin bacci ne au ya kazatin ko a farkin bijima'in wannan fitan ta hanyar tarawa ne da mace au gairi koko ta hanyar rungume miniya ne ba tare da an tara ba saboda idan sha'awar mutum ya taso to ko da ba a yi bai tara da mace ba zai iya maniyi ta hanyar takurawa wasani nau'in janaba na biyu maghibul hashafati fil farji boyewan kan kaciyan baligi a cikin al'auran mace ko da babu mani shi ma janaba ne an gane na'am سؤال ما حكمه إن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني جواب من رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه
su'al ma hukumu in ra'a fi manamihi ka annahu yujami'u me hukuncin sa idan ya gani a mafarkinsa kamar yana tarawa da wata mace walam yakhruj minhu maniyun amma mani bai fita ba daga jikinsa a farki bayan ya farka bai ga maniyi ba jawabu man ra'a fi manami ka annahu yujami'u wanda ya gani a mafarkinsa kamar yana tarawa walam yakhruj minhu maniyun amma mani bai fita ba daga jikinsa wala shi alaihi babu komai a kansa na wanka an gane? to amma idan ya gani to sai yayi wanka sa'al سؤال ما حكمه إن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه جواب من وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه
سؤال ما حكم إن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه ما حكم ما hukuncin sa in وجد في ثوبه منيا يابسا idan ya ga maniyi bushashe a tufafinsa la yadri mata asabahu bai san yaushe ne wannan abin ya same shi ba jawabu man sa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan wanda ya ga mani bushashi a cikin tufafinsa la ya diri mata a sabu bai san yaushe ya same sa ba to ya tafi ne wanka fa'ada ma salla ya sake duk abin da ya sallata min akhiri ne umacin daga ƙarshen bacci da nama hafi ya yi da wannan tufafin wato misalin wannan shi ne ka da ku kayanka za ka yi wanki sai ka ɗauko ɗaya daga cikin tufafinka sai ka ɗauko ɗaya daga cikin tufafinka ka wanke sai ka ga mani shi a jikinsa ba san yaushe ya same ka ba sai ka tara yaushe ne bacci na ƙarshe da wannan tufafin tun ranar talata yau kuma ran juma'a ne kake wanke za ka sake sallan tunda talata gida da daga dare ban ƙara barci ba da kayan ka cire su bayan dare to za ka laraba za ka sake sallan laraba za ka sake sallan alhamis za ka sake sallan ran juma'a idan ka yi an gani amma idan kayan ila jiye-jiye ko kuma yanzu haka suna jikinsa amma tun da ya farka da daddare bai ƙara bacci ba ya yi sallan asbahi da kayan ya yi sallan azahar ya yi la'asar ya yi magriba daidai isha'i sai ya ga wannan to yanzu duk banda sallar jiya bayan baccin shi na karki ya yi wasu sallah to zai sake su an gane da kyau an gane wannan yana daidai da misalin wanda ya daɗe yana yi lazumi da sharbi tauyayyi sharbi tauyayyi to in ya tashi zai kaddara a a iya ranar ne iya ranar zai kaddara sai sake lazumin makar ranar yana shi kenan ya san hukuncin ta shin faslon fi bayanin kusli fasali da zai maka bayani game da wankan janaba
سؤال كم فرائض الغسل جواب فرائض الغسل أربعة النية عند الشروع والفور والسلف والأموم
سؤال كم فرائض الغسل نوع نفر لونك farallan wanka su ne abinda dole su sai da su dole wanka take zama dole ai afon take zama cikakka kuma ingantacciya da haka ya ce fara'idar duyi sabajin farallan guslu kai fara'idar guslu farallan wanka kwara a hudu ne farko an niyyacin da shuru'i niyya yayin fara wanka walfauru da yin sa a cikin lokaci daya waddalku da cucuda kamar yadda muka faɗa ba yadda za a yi wanka ba cucudawa wal umumu da game jiki da ruwa ya ake yin wankan janaba ne kamar yadda hadisi da mabambanta suka nuna mana shine mutum zai aje ruwansa a tare da shi ya wanke hannunsa sai ya niyya yayin wanke najasa da ke jikinsa sai ya wanke ya fi gurabin najasa da ke jikinsa bayan ya wanke sai ya sa yatsunsa da hannunsa a cikin ruwa sai ya tsatsefi gashin kansa sau uku bayan ya dan zuba ruwa a gashin kan nasa sau uku idan yana so ya wankan nan cikakka ne wacce take hade da alwala to bayan ya gama wanke kan nan nasa sai alwala so daidai so daidai amma idan ya zo kafa zai jinkirta kafa sai karshen wanka yana gama wa in ya zo kafa sai ya wanke tsagin jikinsa ko kuma ya game jikin da ruwa kawai ya wanke tsagin jikinsa na dama sannan tsaginsa na ko kuma ya game shi lokaci daya in ya tabbatar ruwa ya bi ko ina ya bi tattare-tattaren jikinsa da abubuwan da suka ɓuya daga nan a ƙarshe sai ya wanke ƙafafuwansa biyu ya fito daga wanka to daga nan ne zai iya yin sallah muddin a cikin wannan ƙari bayan alula bai shafa al'auransa ba an gani? ta na'am
su'al kam sunanuhu jawab sunanuhu kamsatun غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل سماك العظم
سؤال كم سننه نوني سنون الولاء آه سنون وانك عفوا يجي sunanu khamsatu sunanu wanka guda biyar ne ghaslul yadaini ila alku'aini wanke hannuwa guda biyu zuwa wuyan hannu kal wudu'i tamkar alwala wal madmadatu da kurkuran baki wal istinshaqu da shakarwa wal istinsaru da tacewa wa ghaslu simakhil uzni sannan kuma da wanke ulin kunni shi ma yana daga cikin sunnoni uli na kunni
سؤال ما هي سماك الأذن جواب وهي الثقبة الداخلة في الرأس
su'al ma hiya simahul uzni menene fatan menene hujin kunni an gane menene uli ko kace hujin kunni jawab wa hiya suqbatu dakhila ita wata kofa ne ko wata huji ce ta shiga firas ta cikin kai na'am
سؤال هل يجب على سف- سحفة الأذن شيء جواب وأما سحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها
su'al hal yajib hal yajib ala sahfatil uzni shay'un shin wani abu shine kace hal shay'un shin wani abu yajib yana wajaba ala sahfatil uzni a bisa ga fatan kunniwa a bisa ga fatan kunni tunda mun yi maganan bulun kunni shi hujin kunnin to ya maganan fatar kunnin eh to wa amma sahfatul udhun amma shi fatan kunni fa yajibu ghaslu zahiriha wa batiniha wanke wajenta da cikinta ya wajaba an gane to
سؤال كم فضائل الغسل جواب وفضائله سبعة البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ثم على جسده وتسليس غسل الرأس وتقديم شك جسده الأيمن وتقليل الماء على الأعضاء
su'al kan fada'ilul ghusli nawa ne mustahabban wanka jawabu fada'iluhu sab'a mustahabban sa guda bakwai ne al bidayatu bi ghaslin najasa farawa da wanke najasa thumma zakari sannan farawa da wanke al'aura fayan nuwiya inda wuce niyya yayin wannan wankewa ثم أعضاء الوضوء سنن قبان الولاء مرة مرة سوديدي سوديدي ثم أعلى جسدي سنن مفي دوكاكا جكنسا وتسليس غسل الرأس da kuma ukunta wankewan kai a wanke kai har sau uku wa taqdimihim wa taqdimu shiqqi jasadihi al-ayman da gabatar da tsagin jikinsa na dama a bisa ga wankewa kafin nagu. Wata ƙlilul mayi alal abai da karanta ruwa kuma a saman gabbai akan gabbai ba tare da iyakan cewa ba na.
سؤال ما حكم من نسي لمعة أو عضوا من غسله جواب من نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر Su'al ma hukuma man nasiya lum'atan aw udwan min ghaflihi. Me hukun min gusulihi za a ci afin wanka ne. Me hukuncin wanda ya manta da lum'a ko wata gaba daga wankansa? Jawabu man nasiya lum'atan wanda ya manta da wata lum'a aw udwan min guslihi ko wata gaba daga wankansa badar ila gaslihi yi wanka zuwa wanke sa yi na ta zakoyi sa'in da ya tuna sa walau ba da shaharin koda bayan watan
قال هل يعيد ما صلى قبل ذلك جواب عاد ما صلى قبله
سؤال هل يعيد ما صلى قبل ذلك shin zai sake abin da ya sallata kafin wannan haka kafin wancananka? jawab wa man salla qabla ko wa adama salla qabla hu zai sake duk sallan da ya kafin sa kafin ya tuna na'am su'al kayfa in akkarahu ba'da zikrihi جواب وإن أكره بعد ذكره بطل غسله
mun tsallake ko yace jawabu man nasiya al-mu'atal wanda ya manta da lum'a an qutu min guslihi ko wata gaba daga wankansa ba dare gaggawa ila gasli zuwa wanke sa hina tazakkuri sanda kina walau ba da shahrin ko da bayan wata ne
سؤال هل يعيد ما صلى قبل ذلك yace su'ala hal yu'idu ma salla qabla zalik shin zai sake abin da ya sallata kafin haka
جواب وعاد ما صلى قبله eh zai sake abin da ya sallata kafin shi سؤال كيف إن أكره بعد ذكره جواب وإن أكره بعد ذكره بطل غسله su'al kaifa in akharahu ba'da zikrihi ya in ya jingi idan ya jingi idan ya jinkirta sidara rafkanwa bayan ya tuna jawabu wa in akharahu ba'da zikri idan ya jinkirta shi bayan tuna sa babala ghusluhu to wankan ma gabaki dai ya baci
سؤال كيف إن كان العضو أو اللمعة في أداء الوضوء جواب فإن كان في أداء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه
سؤال كيف إن كان العضو أو اللمعة في أعضاء الوضوء يا يا إذا قبع كوكو لم أبتكسن شيء daga cikin gaban alwala jawab fa in kana fi a'dha'il wudu'i idan ya kasance a gaban alwala wa sadafahu ghaslul wudu'i wankewan alwala kuma ya riske shi ajza'ahu haka ya isar masa an ji? alhamdulillah sai mu kwana nan wani makaranta Allah ya ba mu ladansa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk